ذاك ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وحاتم محمد شيخنا احمد بن محمد التجاني الحسن السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث العباسي قلوب القرائي فريد داري الاطلاقي حاتم الحسميني ابو اسحاق على جبانياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومرجي وقائدي وفهري وملاذي واديبي لله شيخ ابراهيم السدد ورضي الله تعالى عن كل ما يتعلق بأزيال أهل الله من يوم حلقت الدنيا إلى انتهاء يا همة الشيخ هجري لنا بهذا المحضر ولتأتي بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله على لازم الحمد لله ولا عبد الله وما بكم من نعمة فمن الله آه alhamdulillahi muna magana cikin saiti da shoti jane yake wa muridansa saiti da shoti jane yake ma muridansa don su zamo na Allah su zamo ba wani abin da ke tare da su sai Allah kenan wannan shoti jane kenan kuma wannan harshensa ne yake magana ɗayan biyu mutum yake tafiya a kai idan mutum zai bi zai yi ta'alliki da bawan Allah shoja na ke fada in da ka yi ta'alliki da bawan Allah to wai mali gardin wa shahawatin wa talabar duniya wai mali lahi ko kana da wani manufa ko sha'awan ka tara duniya ko duniya ko kuma don zatin Allah. To, za ka iya jin shehi ka yi ta'alliki da shi, karatai da shi, don biyan bukatanka amma sunan abin ƙarshensa haba mansura. ta'abun mutum ya wahalar da kansa ne kawai ka yi don neman yardar zatin Allah shi ne natija yake fita a ciki in za ka yi ma'amala da mutum hasi ne wato keɓancacce ne to ka yi amfani da shi ka rataye da shi don ratayewansa da Allah karkarate da shi don biyan bukatar da ta biya amma sunanta haba mansura Allah ya kiyaye sai ce to abun ana samun san ta waje biyu imma rajulun zafar bil wilayati ko a ce mutum ya samu wilaya ya sa ka ta'allaka da shi kai ka san Allah ya bashi wani abu na bangaren walitaka wai ma rajulun ko kuma mutum ja'ala kasara auqatu fi zikrillahi mafi yawa ya rayu ne akan zikirin Allah ko da bai samu walitakan ba amma ka san cewa ya ya ya tafi da wannan shi yake kira hawas ɗayan biyu wai ma rajulun zafara bil wulayati wai ma rajulun jala aksara auqati fi zikrillahi wannan shine da shi ake ganewa waye wali waye wali ga yadda abin yake ga yadda abubuwan suke to alhamdulillah idan ka in ka yi ka tafi da shi a shi wannan siffan waliyin ko siffan wanda ya ya ƙarar da kansa a kan zikirin Allah idan ka tafi da shi ɗayan biyu abinda zai amfanar da kai ka nema kana neman yardan zatin Allah da shi ka nemi yardan zatin Allah da shi ma'ana ka yi koyi da shi cikin neman yardan zatin Allah kar ka yi koyi da shi cikin neman duniyanka in ka yi babu laifi za ka iya samun duniya amma zai zamo ta abun alaika Allah ke yi wannan shi ne shehu tijjani sai ce to in ka ɗauki ɓangaren wulaya ne ko ɓangaren aukatu ne to zai sa ka akan hanya kaga shine ma'ana wa talib murabbiyan khabiran nasihan kamil irfanin imama saliha wa talib murabbiyan khabiran nasihan ka nemo wanda zai maka tarbiya khabiran masani khabiran masani nasihan mai yin nasiya kaga addinu an nasihatu ko kamilu irfani yana cike da sanin in ka bi waje kaza kaza ne in ka bi waje kaza kaza ne imaman ya zamo shugaba salihan mutumin girin in ka sami shi haka yace to maliku nafsaka falatu dabir ka bashi kanka karka juya baya karka yi waiwaye kai kai bincike akai kai dama sai an baka tsarin da za ka yi tukuna kafin ka tafiya ka yi. Falatu da bir, wa kun kama yitin dawa man tuhubir ko zattisa, ka zamo kaman gawa a gabansa, ba ka iya daga kai a gabansa, zattisa wannan shi ne ke cewa koyi kenan. Ka bi ka yarda kuma wannan nassin ƙura'ani ne wayin ta ba ta ni falatas alni an shay'in hata uji sulaka min zikira nassin ƙura'ani ne wannan shine abin da ake faɗa wanda wasu suke ganin cewa an yi kaza an yi kaza kuma ba su san abun ba ne rashin sani ya sa shi almar'uwa jahila shi mutum yana gaba da abin da ya jahilta baka san abun ba amma kai watar da yi annaka fahimta ba za ka gane ba wannan shi ne almar'uwa duma jahila to idan ka zo ka samu ƙa'idodin da aka biyar da kai daga nassin ƙur'ani zuwa fahimtar nassin ƙur'ani domin fahimta sai Allah ya baka tukuna kafin ka gane abubuwa ciki to in ka miƙa masa kanka ba za ka saba ba to a wannan lokacin ne zai ji haka ya sa da ka da rabbul izzati sai ba ka wuri dai wanda za ka yawaita yi dare da rana dare da rana wuridin da dare da safiya misali daren yadda zai baka yawan salati wa mazalla idan ka shiga tarbiyya kamar yadda wani yake cewa na ji wani gauga yake cewa ana shiga tarbiyya ne kwana arba'in in an gama a ƙara kwana arba'in in an gama a ƙara kwana arba'in to daga nan ka zama haribi to duk abin da aka zo aka daga maka aka ce maka carbi wannan meye ka ce carbi ne to baka gane Allah ba sai ka ce Allah ne tukuna su kuma ga su ga kutsawa da ƙoƙarin ƙarya kuma ba su san abu ba to in aka ɗaga maka carbi in mai gani ne zai gane wasu kuma suka ce a ana kunna wa mutum toci ne a fuska aka kunna ma to makaho yana tarbiya shi kuma ya yi san an kunna mar toci a fuska ko gaya mara ake ya gane allah ne da sun haƙura ko da yake ba su yi haƙuri ba tun da hanyar cin abincinsu ne ba za su iya yin haƙuri ba hanyar cin abincinsu kira shi kuma haka Allah yake yi zai sa mutum ya zaburar da kai ya jefa ka a hanyar da za ka tabi Allah ke yi. Na'am, za ka yi dinga yin salatul fati ɗari biyar, kowane sati za ka ƙara hamsin, kowane sati za ka ƙara hamsin, shi ake kira tarƙiya a hanyar marifa. hamsin hamsin salatul fati ɗari biyar da ka dinga yi da ɗari biyar to hamsin hamsin duk sati ka yi ƙoƙari ka ƙara hamsin sati zuwa wani sati ka ƙara hamsin haka za ka dinga yi tafiya taraki ne a nan ne zai zamo maka har za ka iya yin dubu ɗari fiye da haka ma gwargwadon ijtihadinka gwargwadon tsayawanka wannan duk ana targibi ne wa mutum yadda za a yi tadribinsa har ya zamo ya samu ainul muradi kaga ina rayuwarka ta zamo haka ta yi daidai da abin da manzo Allah yake cewa da suka magana da zaidu bin harajata yace ajal ajal salati ajal rubu salati alaika in san yi rabin rayuwa na salati ne ɗaya daga cikin shi hudun na, na rayuwa na ya zama salati ne a gare ka ya ce ma shi ta yadda ka so wani zita fi hairun laka in ka ƙara ya ma ya fi alheri sai ce ajal sulusa hati salatan alaika ya rasulullahi raba rayuwa ta uku daya ni ga maka salati ya ce ma shi ta wani zitta fa hairun laka sai ce ya rasulullahi ajal nisfu ayati salatan alaika in sanya rayuwa ta kashi biyu rabi salati ne zan yi a gare ka ya ce ma shi ta wani zitta fa hairun laka sai ce ya rasulullahi ajal hayati kullaha salatan alaika in sanya rayuwata gaba ɗaya salatin ne a gare ka ya ce izan takfi hammaka duniya wal akhirati wannan shine ɓangaren targibin da ake jan mutane har ka je ka riski abin da kake kai baka san ka damu ba wannan shine to in mutum ya yi wannan zai samu yardan zatin Allah zai kusanci Allah zai kusanci maza Allah wannan shine makarantar shehu tijjani na tadribi da tajibi da tarbiya da tarkiya duk yana tafiya a cikin wannan to in mutum ya tafi yana yi to ana son bayan duk wuridin da aka baka to akwai kuma wanda za ka ɗauka wanda za ka dinga yi lailan wani harin ya laɗifu dubu da daddare ya laɗifu dubu da rana wannan ɓangaren rayuwanka ne a cikin rayuwanka ne ga luɗufu na rayuwan ga komi akwai ismin da ake amfani da shi ba kowane ba ciwon ciki in kana ciwon ciki ba a ɗauko maka maganin ciwon ka ya ce ka sha ba shi ne magani komi yana da maganinsa komi yana da maganinsa to wannan shine malaman doktoci ne sun san kuma yadda suke aikinsu Allah ka taimake mu Allah ka ƙara mana son shehu tijani ka karɓe mu a cikin ɗariƙan shehu tijani Allah kar ka bar mu mutabi albarkan sayyidina rasulullahi muna zaman 212 ومما كتب كتب به إلى باب باب الفقهاء abin da aka rubuta zuwa ga shashin faƙihai min ahababi fi fas daga cikin masoyansa a fas wa nasu ba da basmalati wa salatu wa salamu ala rasulillah bayan bismillah da salati da aminci ga manzala min abkaril abidi ila maulahu lagaliyul hamidi daga mabukacin nan mafi bukata na kankanin bawa za ga mawadaci algani alhamidi mawadaci alhamidi abin godiya shine Ahmad bin Muhammad Tijani amalahu Allah bi fadlihi Allah ya masa mu'amala da irin fadlansa amin ila muhibbina fillahi ta'ala zuwa musulmi billahi ta'ala fulanun bin fulan wani dan wani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amincin Allah da rahamansa da albarkarsa tabbata a gare ka amma badu yace fallazi sa'altu anhu min tasarrufi abinda ka tambaye ni na tasarrufi bi da'irati shaziliya akwai da'ira na imam shazili wa asma'iha wa khawasiha da sunayenta da khawasiha akwai abubuwan da ake yi a cikin ka karanta kaza kaza a cikin daira na ashazili fal jawab amsa an zalika ilm ka sani an anna tamassuka bima fi kutubi al khawasi kai riko da abin da ke cikin littafin ke bantattu daga cikin min da'irat shazili daga da'irar imam shazili radiyallahu anhu wasma'illahi da sunayen Allah da ke cikin da'iran wal huruf wal jadawil da harafan da jadawalin kullu dukansa kasara bin biqiyatin ya hasibu zam'anu ma hatta idza ja'ahu lam yajidu shay'a wajada Allah indahu kana yace to kasara bin biqiyatin zaka ganshi kaman kalo kawalawainiya ne biqiyatin ya hasibu zam'anu ma wanda mai jin kishirwa ya gani zai ga kishirwa ne hata yi za jawo har in sai ka zo gudun layin zidoshiya ba za ka sami shi a wani abuwa ya faɗe shi ne wannan dangane da abin da yake cikin ɗariƙan tijjaniya da dangane da abin da ke cikin da'irar shaziriya wannan abin da aka yi wancan yadda ake riskansa sai an ci gumi shi na shautu jani ba haka ba wancan akwai wahala a ciki kuma za bayan ka yi wahalan sai ka tafi a samu ba samu yadda ake nufi ba misali kaman zirin tafiya ne na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da annabi musa da annabi isa da annabi zakariya da annabi suleiman da dukka abin abinsa ɗaya ne amma wanne ne a rayuwarsa ya fi sauƙi shine fadalan da aka zuba al'umma annabi muhammadu ba zuba shi wa sauran al'ummai ba to wayancan sun tafi a da'iran ko annabi musa ko annabi isa ko annabi nuhu ko annabi Ibrahim duk zaka ga da'irar waliyin yana tafiya akan wannan kujerun a cikin irin kujerunsu to amma wanda ya zo a da'irar zamanin mazalla aya ko sauki misali idan mutum ya yi fitsari fitsari ya zaba masa a zamanin annabi Musa to sai ya kankare gurin da zarto jini ya fita duk iya gurin da ya taba sai an kankare shi da zarto jini ya fita an kankare fatan gurin shine tsarkin gurin amma a zamanin maza Allah an kai ruwa kai ya fashi kenan an fahimta kaga wancan kasara bin biqiyatin ya shifu zamanu ma sai an sha wahala sai an ci sai an ci sai an ci wahala idan mutum wani abu ya same shi a zamanin manzala sallallahu alaihi wasallama a zamanin manzala in a zamanin annabi Musa in wani abu ya samu tun na sabon Allah za a rubuta kofar gidansa wani ya aikata kaza wani ya aikata kaza a rubuce a kofar gidan ba an rufe ba ne amma za ce a turo musu dare in an turo musu dare sai a ce to duk su kashe kansu faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inna bariikum fataba alaikum an karbi tubanku uba ya kashe ɗansa ɗa ya kashe ubansa a cikin wannan to wannan shine an karbi tubansu amma zamanin maza Allah astaghfirullah zaka ce astaghfirullah zaka ce ba ka kashe kanka ba kaga ashe akwai bambancin shari'o'i bambancin shari'o'i a kan zamanin mazala matice ne ya illa tabu duk wancan kaga ashe akwai wahala wadda mawallazi la yudid fihi qalilan min alfaidati akwai kwadayi allazi la yudid fihi qalilan min alfaidati wanda ba a samu kankanin fa'ida ba wala jadawa min al'aidati babu wani abu musu na kuma illa annan litilkal asrar wannan sirrorin tasarifin aliyatun akwai tasarrufi madaukaki wa afalin azimatin yana da afal azimatun mai girma lakin na ha sai dai ita mashrudatun bil wuqufi ala amrayni amma su sharadi tsayawa ka al'amari guda biyu la yana al'ahadun bidune ha shayun babu wanda zai iya samun ta sai ya kai wannan sai ya je kan wannan din misali kaga duk wanda a da'iratul shaziliya abinda za ka karanta ka riska ka kai inda za ka kai lamari biyu ne zai kai ka kai sai da shi rashin himmanka ba za ka iya tawa wannan gurin ba al'amurul awwali al'amarin farko huwa fatahul lil abdi a samu bawa ya samu fatahi fi kamalil ma'rifatul yaniyati da kamala na ma'rifa kurukuru da badini fasahibu ha ma'abucinta la ya taqafa ala wujudi shar'i shi ba zai tsaya akan samun sharadi ba aw zawalil mani ko ya gusar da wani abin da ke hanawa mata ara da shiyan aw jadahu duk lokacin da ya nufi abu zai same shi bi tilkal asbabi saboda wannan sababin wal amru sani na biyu anna li tilkal asrar wannan sirrin arwahan tana da ruhi uluwiyatun madaukakiya dahiratun mutaharatun mai tsarki abin tsarkakewa kai mutum bi tasarrufi tilkal asrar tana tsaye ta wajen sarfa wannan sirori daimatu tamadi ta dau wama wajen zartuwa fi tasarrufi bi asrariha wajen tasarrufi da sirorinta wa tilka ruhaniyatu wannan ruhaniya la turuqun mahsusatun tana da hanya keɓancacce ya tawassalu bi tilka turuqu yana saduwa da wannan hanyar ila tasirin ruhaniyatiha wajen sa tasir yadda ake ake samu yadda ake aiki da ruhaniyarta hatta la ta waqafa ala da'iha har ba za ta tsaya kan mai kiranta ba fi shay'in cikin wani abu illa jabtahu sai ta amsa masa fi asair aimin tarafata ne in an ce kaza kun sai kasance in an ce kaza kun sai kasance wannan ba kowa ne yake kaiwa wannan kujerar ba wazi wannan hanya la ya'lamuha ba kowa ne ke kaiwa ke samun ta ba illal awliya sai dai wali wa qad akhadha al ahadu an yi rikon alƙawari alal awliya akan wali fi zahir al a gaiba innahum la yataluna ala hadhihi al asrar su kun ba da su itlai akan wannan asrai ba aw shay'un minha ahadan ko a nuna wani min lawaƙifina wanda bai kai ba ma a huzuzihim tare da hajjinsu wa man ta'adda minhum wanda ya nuna ya nuna sirrin minhum daga cikinsu fi shayin wa atala alayhi ahadan ya nuna min ahlil huzuzi ibtala bi balatin azimatin za a jarabce shi da musifa mai girma misali akwai sirori wanda sirri ne daga cikin sirori ne in ka nuna wa mutum wala ba zai kowa a duniya ba nuna mar kawai in ya gani sai ya kai daga cikin halin sirrin tukunan zauna amma ko da ga shi nan a fili haka ba komai amma ka nuna masa ka ce ina kai kaza kaza kaza kaza ne ka warware masa sirrin ya gani bai kai ya ga sirrin ba zai ba duniya zai ba duniya eh saboda abun ai an ce shauce ne na fara a sirri ni fi baitin lahu galakun ba'at mafatihu wal bab maghfulu la yaktimu sirra illa kulli dhi siqa wa sirri inda li'amin nas mabzulu a sirri indi sirri a wajena fi baitin lagwalagun yana cikin ɗaki wanda aka kulle ba a mafatihu an jefar da kiɗin walbabu makfulu ƙofa kuma tana rufe laifti misira illa kulle zisika ba kowa yake ajiye sirri ba sai amincece wa sirri daga amin nasi mutumin da yake mutumin banza in ka samu sirri a gurinsa mabzulu sirrin zai zamo a banza ne kawai eh ga sirri ga magani a gonan yaro amma bai sani eh mutum yana yana ciwon ciki yana kwance kusa da maganin har ya mutu ba zai sani haka ne saboda sai ya nuna masa to sirri haka yake a ko'ina sirri haka yake na imma ji katalatish shani'atun ko a yi markisa irin kisa na walakanci wai ma yin sallata alaihi waridun ko ubangiji ya sallada masa wani waridi min qibla alhaqi daga ubangiji yasta'silu malahu wa waladu a zare masa dukiyarsa da yayansa wai ma yin yabtadi illahu bil faqri ko kuma Allah ya hada shi da talauci wa da misabari in kuma Allah ya haɗa shi talaucin a haɗa shi da rashin haƙurin talaucin aw bi salabin ko a yi masa salabu aw kufri ko ma ya fita daga musulunci kaga to wannan hanyar shehu yani shi yasa yake cewa kai kasara bin biqiyatin kaga ai an nuna maka to sirrin kai kuma ka nuna mutumin da bai cancanta ba abin da ya same ka kenan yanzu misali a cikin dariƙan tijjaniya ai an suke sirori masu yawa amma da yawa ba wanda zai fita da kai daga cikin bala ya fitar da kai daga cikin musulunci misali amma in dai ka ga sirrin da ya sa ka to an yi nisa shi ya sa shaujani ne ya fi tsayawa a yi salati wa annabi a yi salati wa nan lafiya ma a riƙe salati fati fiya salamatun likulli sahi yana duk wani makami da kake nema wajen Allah sunaye shida astaghfirullah la ilaha illallah Allahu Allahu subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah Allahu akbar salatul fatih haka ne? Bismillahir Rahmanir Rahim. Wannan sunaye guda shida, Shautiyani ya fada mana, duk abin da za ka hau na martaba a wajen Allah za ka iya hawa da kowane ismi guda ɗaya. Kowane ismi guda ɗaya, in ka riƙe shi za ka kai. Za ka kai. To, in kuma ka koma ka ɗauki salatul fati duk baki ɗaya duk gurin da za ka kutsa Allah zai kai ka ko ina ne a ce kai kaɗai ne a garinku ko kai kaɗai ne a ƙasarku ba ka da shayi ya ce to ka rike salatul fati ita kada ta isa rauhaniya manzala zai zinga maka madadi rauhaniya na manzala zai dinga maka madadi har illa masha Allah har ka kai inda za ka kai ko da ba kowa ba wanda ka sani mai karanta ɗariƙa kai kadai ba kuma yadda za ka yi to rauhaniyar manzala zai maka madadi a gunda kake kaga ai an riga nuna maka saura in ka ce kuma a kana son ka shiga wannan kamfanin ka ga irin ƙa'idodinsu ka koma wancan kamfanin domin ɗariƙun ga baki ɗaya da asararan kowanne ma'aikata ne ma'aikata ne haka abubuwan suke kuma kowane ma'aikaci kowane ma'aikata akwai sharaɗin ma'aikatan yawa ma'aikatan masu aikin bohol ya sha bamban da ma'aikatan masu aikin mai ma'aikatan ma'aikata shi kuma dokansa daban ne police dokansu daban ne sojoji dokansu daban ne immigration dokansu daban ne civil defense dokansu daban ne gandroba dokansu daban ne amma duk sun haɗu a kan ƙasa sun haɗu da akan abin abu ɗaya ko abu biyu amma kowane akwai abin da ake nufi wanda irin dokansu aka saba kan ƙa'ida kaza kaza ne haka ɗariƙun yake gaba da haka sunayen Allah yake gaba ɗaya Allah ke Matsallah salamata, muna roƙon Allah Allah ya kubutar da mu, wa lafiyata da zaman lafiya min zalika kullihi, bijahi nabi, bijahin nabi wa alihi, albarkacin annai Muhammad da alayensa. Wa ma amsalu zalika, me misali a wannan illa ka hasinin, ka hisinin azimin, kaman, kaman gida ne. mai girma mamlu'an bi hazain min kunuzin gida ne wanda aka kewaye shi ko mamlu'an bi hazain min kunuzin amma an kewaye shi an yi mar gini ginin sai zamo akwai akwai zinari akwai azufa akwai komai wala amwal akwai kuma dukiya wa tafi akwai kuma duk wani abu na tsaraba mimma ya kabi bi tafiyata jamila a garabe wanda zai biya maka duk wani bukatunka da kake ciki wala zalika hisni a wannan gidan aswarun amar katanga azimatun mai girma min hadidin na bakin karfe fi gayat ma yakun min galazi wa tawsiki yanda ba za a iya turewa ba saboda girmansa da ƙarfinsa. Wala a bawa litilkal asrar, aswar, amma gidan bai da ƙofa, an yi silin ɗinsa kenan ko? Amma arziki ne komi na gidan, amma an yi silin ɗinsa. Wala ma fatihan, kuma ba shi da mabudi, suma ina litilkal aswari. sannan wannan suran wa zalikal hisin da wannan ginin abuwaban akwai kuma ƙofofi wa ɗuruƙan akwai kuma hanyoyi mahabu'atun aboye ta talarci a ƙarƙashin ƙasa ake shigansa tati min hisin alamar siyarta sittati ayyamin za ka zo ta ƙasan amma tafiyan kwana shida a wasu sab'ati ko kwana bakwai ta talarci amma ta ƙasa da ka shiga amma a sama ba shi da ƙofa kullum mai silika darik duk wanda ya shiga ya kama hanya min tilka turuku ta wannan ƙasan afabat bihi ila babul hasan za a kawo shi ta ƙofan da ya shiga amma ta ƙasa allati ta talar wanda yake karkashin ƙasa wadda kalal hisin zaka shiga gidan wa kaza kullu ma arada duk abin da ke ciki zaka yi karba amma waje an yi silin ɗinsa amma komi yana ciki kanzi da komi da komi an gane ko warja min ɗarfi zai koma ta ƙofan fahu abda ya da min tilka ɗari ya kharji minha zai fara ya shiga ta hanyar ya fita ta hanyar waqat al-abwab tilka turuq sai aka sanya kofan wannan hanyar ne harajil mugallakati daga kofa mugallakatin wanda yake kulle mudallasatun alaiha shi ma an toshe shi bi haisu la yuqafu alaiha illa bin naqalil wal akhbari shi kuma kofan ba za ka iya fita ta gurin ba sai an gaya maka da bangaren ga yadda za ka yi ka fitar ko kuma labarin yadda za ka yi ka fita. Waman lan ya hadir bi tilkal abwab duk wanda ba ba shi labarin kofan fitan ba la yuhta da li tilka turuqu ba zai iya fita ta wannan kofan ba tunda sai an gaya maka bayan ka shiga ka shiga ka yebo abin da ka yebo wajen fita shi kuma sai malaman naƙadi sun faɗa maka ko malaman labari sun faɗa maka yadda za ka yi ka buɗe ƙofa wannan shi ne tashin jirgin mai koyo ko wai mutum ne ya zo ya shiga cikin jirgi da ya shiga cikin jirgin sai ya ga an ce in ka danna 1 2 3 jirgin zai tashi sai danna sai aka nuna masa in ka danna 012 jirgin zai falla guje sai danna sai jirgin miƙe a guje sai aka nuna masa in ka danna misali 453 453 misali zai tashi a sama sai danna 453 sai jirgin ya tashi sai sai na budewa sai aka ce za mu gama a littafi na biyu za mu gama a littafi na biyu ai kaga lamari sai kuwa an ba shi labarin yadda za a yi in ba haka ba sauka sai gunda Allah yi to haka baya yi wa mu'amallin habri bin tilkal abwab duk wanda ba faɗa masa yadda zai yi ba la yuta da tilkar durugu ba zai iya shirye yadda zai koma wala ya da kula ilahi sinin ba zai shiga cikin kofin farajin lawali to matakin farko almaftuhu alai bil ma'rifati wanda aka yi masa fatayi bil ma'rifa mata ja a ilahi sinin yana zuwa kofan zarat ana tilkal aswari zai kauce duk wani ginin da ke ciki zai kauce min gare ta mulin biha ba sai yayi wani wahala ba dama ya sani wa sallallahu kunuza min gair mushaqqatin zai samu kuma da abin da aka kawo ba tare da wahala ba wa sabul amr sani na biyu fa hum ulama sune malamai bi tariqin da hanya alati ta dajiha wanda za su gaya masa ga yadda za a shirya da hanyar ila tasirin ruhaniyyaci ruhaniyyaci za su faɗa maka wata sarrafu fiya yadda za a yi da ita walbulugu biha isa matuƙa ila kulli gardin ya je duk abin da yake bukata ya samu kuma da zina fil misali sali su ne wanda suke cikin misali na biyu almatsali wuna la turuki wanda ake suke nuna hanyoyi mahabuwa tun tatal arbi wanda su nuna wa mutum hanyar da za a shiga ta ƙarƙashin ƙasa mudallasa to abawa biya ita ma an yi tadlisin ƙofarta wal'amatu sauran kuma harijun min hazaini al'abaini sun fita daga cikin wannan ƙofofi guda biyu bi manzilatin man ya dofu haul laysin su kuma suna sama suna ɗawashi ne kawai bayan gidan yuridu suna nufi an yana lumin mafi dakilun min lukunuzi wajen da yake ƙasan da yake ciki ga ma'arifai ne suke shiga sama kuma akwai masu dawafi suna son abin da ke cikin cikin gidan amma kuma ta yana za su shiga ka masalle kama in kasarabin bikiyatin ya hasibu zamanu ma kenan min gari babin ba kofa wala miftahun kun ba mu ba mu budi falaysa law min dawafi ila tab ai wahala ko suke sha ko sun kewaye ta sun kewaye ta sun kewaye ta amma babu amsa na'am ƙarya kaufe ba da lahayan al'am wani lokaci yana faruwa ga amma allazi la hazalahu wanda ba su da rabo fil amrayni cikin al'amari guda biyu al'ulaini na farko ko na biyu ijabatun fi amrin min umuri amsa al'amari daga cikin al'amarai waqa'at bi nafatil ilahiya wanda aka yi an aukar da shi ne bi nafatil ilahiya Allah ya nuna ma abun iktaba tilka nafati Allah yana yin wannan subhanahu wa ta'ala ya nuna maka abun ba tare da ka sani ba inna kulli matsalaba minhu fi wati tilka nafati idan mutum kuma ya tashi ya fara neman abun yana neman sa a gurin shi dai nafa ne nafa kuma kyauta ce kyauta kuma kama arili ne a ce Allah ya yi maka abun haka kai kanka baka san dalili ba tsaban neman ka ba ba tsaban kokarin ka ba amma an maka amma kai kanka ka ce me kai wa Allah Allah ya maka baka san abun ba an ana samun irin wannan sa'on alimatarka nafa ya san an yi mar wannan kyautan au jahilaha ko ya jahilta amma dai ya ga abun a hannunsa au alima waqatiha ya san lokacin da abun ya faru au jahilaha ko kuma ya jahilci an yi ɗihi fi zalika lafatu su'alihi kai dai ka roƙa an baka abin da kake nema an yi maka amma ya abin ya kasance baka sani ba sawawu daidai ne kana ala jaditin mustaqimatun yana kan daidai ne awa ala gare sawabin ko aikin ba ma kan daidai bane amma dai an amsa masa sawawun kana halal lizalika ya cancanta ya samu wannan aswal tambayan amla ko bai samu ko bai sani ba lakin la yuradu fi kulli sa'atin ba za a kore shi a kowane sa'a ba aw fi kulli matsalabin ko do abu nema lianna tilka ijabata domin wannan amsa iktalata tilka nafatul ilahiya ai ubangiji ne masa nafi albarizatu min alhaqi wanda ta fito daga ubangiji subhanahu wataala la nau'i tabaha ilmu bi zalika sirri ba wai ya an ba an hukunta masa bane saboda ya san abin da ke cikin wannan sirrin wa tilka alhasiya da wannan hasiyan fa inna sabul amrayni wanda yake da wani al'amari guda biyu al'ulai ne tudaradu lahum al-ijabatu to su ana ba su ijaba fi kulli matsalabin saboda sun tafi akan sani da nema wa fi kulli satin a kowane lokaci wa za salisu naukun la taqalahu al-ijabatu wannan ijaba ba ta afku a kansa ba illa idza wafaqatu nafatul ilahiyya shi dai kawai yayi nasara ne amma wancan guda biyun sun kai biyu kuma ittifaqi wa fi ma zakarnahu abin da muka fada a cikin wannan liman fahima in mutum ya gane yana da kifaya ya ishe ka ka gane bala ta abu an fusakun min asrar kar ku dinga wahalar da kanku cikin neman wani sirri a cikin sirrin da'iratul shazili eh min asrar wal hawas fishe wala zama al'amr allazi qulnahu kulizinci al'amarin da muka faɗa muku lakum fi wasiyatin wanda muka muku wasiya huwa anfa'u sirri sharifu shine mafi amfanuwa sirri mafi daukaka kaga abinda shauje za ka yi amma an gaya maka ga maratib ga gida ga ga komi a ciki akwai kanzi akwai komi a ciki a gidan duk komi Allah ya zuba amma shin ka san ya kuma an kewaye gidan ba wajen shiga ba kofan shiga kun ba mabudi shigarsu ta ƙarƙashin ƙasa ne masu shiga ta ƙarƙashin ƙasa su kansu akwai shuruɗu wanda suke tare da shi to kaga ashe kasarabin biƙiyatin ya shibu zamanu ma amma in ka duba wasiyar da shautiyani ya faɗa ba duk abin da suka faɗa waliyan gaskiya ne amma ka ɗauki wannan shi fi sauƙi ga abubuwa komi yawanci na shotijani ba a ce masa sai ya shiga lawa ba amma duk sauran yawanci akwai halawoyi a ciki amma shi ba sai ya yi halawa ba zai riski da abin da yake bukata kaga tasiri ne daga Allah kuma gashi an gwada an ga haka ne eh Allah ce muke kana sai na radiyallahu anhu za ta jallallahu li sirril abdi idan Allah ya tajalli ga sirrin bawa malaka hu jamil asrar sai Allah ya mallaka masa dukkan sirrori wala haqa bi darajatil ahrar sai ya riskar da shi darajar yayi wa kara lo tasarrufin zati zai zamo ya samu tasarrufi na zati mata ta waje iradatu duk lokacin da yake neman wani abu ya aikata layi harikun kowane kana yin harak alawfihi ne ku duk abin da yake nema Allah zai yi abun a lokacin illa anna ba'dhum sai dai wasu yadifu laha kalimat kun suna ce mar'ace kama a ce kun kun abdullahi kun kaza ai a faɗa dai wa ba'dhum waɗansu mujarrad al-iradati kawai daga ka ce abun kana buƙatan abun Allah zai qala subhanahu wa ta'ala ubangiji ya ce farid amman tawalla azkirana ka kau da kai amman tawalla ga wanda juya baya azkirina daga barin ambatonmu walan yarid illa hayatad duniya kai dai abin ka nemi yaddan Allah ne ba ka nemi yaddan duniya ba yawa zalika mablago min alilimi in mutum duniya yake nema mablago min alilimi wa in ta ma malahu alaina shine abin da shauciya ne faɗa mana rajula wa min hibzi wa labzi bi majalisin wahidi wassalamu alaikum amince ya tabbata gare ku da mu baki daya wannan shine asalin maganin shehu tijjani radiyallahu ta'ala idan mutum ya duba da yawa akwai mutane in qultu kun kun bila taswifi akwai da yawa wanda Allah ya sa musu kalmin kunu akwai wanda ba sai sun ce ba kawai ɗarsuwa a cikin zuciyanka kana nufin kaza Allah zai yamu ɗarsuwa shi kuma taliki da Allah damuwa da Allah karace da Allah ka bawa Allah kanka shi ake samun wannan da shi komi naka ya zama na Allah ne komi naka ya zama na Allah ne ka miƙa wa Allah kanka to kai kuma ka saurara ka ga yadda Allah zai maka wani ya ce ka ce kaza yayi wani kuma iradarsa kawai yana nuna Allah zai abu. Allah ka taimake mu ka samu daga cikin wanda Allah zai yarda da su. Albarkan sai na Rasulullahi. A nan da mu tsaya. Allah musalli ala sai na Muhammad al-Fati lima gulik wala khatim lima sabaka nasir laqi zak wala hadi ila siratikal mustaqim wala hadi haka qadari miqdari al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati أما يسفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين shi